الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kallar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan zulhijja shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 25 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ban ji ba abin da kake faɗa.
tare da cewa ya halitta ana yin bayan kariya bayan ran ran yanka layyar da kwana da ko biyu Idan mutum yana da koda yana da halin yanka layya yana halatta ya jinkirta rana ta biyu ko rana ta uku illa kasancewar shi aiki na alkhairi gaggawa ake bukata a cikin shi abinda muke so mu gane gwamnati ta jinkirtar da sallah ta layya cewa sai rana asabar abin da ya dace musulmi su yi hakuri su yanka rana asabar shine ya fi dacewa na'am
kamar wanda yana da kudi amma kudi bai su a hannun shi ba yana iya mutum ya kama bashi wajen wani ya sai rago a fure
wai yana halatta mutum ya yi bashi ya yi layya idan yana da garantikin biyan bashi kamar misali ma'aikacin gwamnati ba a yi biya ba ba a yi albashi ba to yakan iya zuwa je ya dau bashi ya sai rago ya yi layya me yasa saboda yana da tabbacin biyan wannan bashi insha Allah haka mutumin da yake da wasu kudaden shi a hannu kafin su iso hannun shi ba laifi yakan iya ramtar kuɗi ya je ya sai rago ya yi layya a nan wanda ba a dora ma ba mutumin da ba ya da halin biyan bashi mutumin da bai da tabbas ya je yi bashi ya dai shine wannan ba a dora masa ba amma duk wanda yake da garanti kin biyan bashi wannan to yakan iya yin bashi ya yi layya ba laifi ba ne ya iya ɗauka a banki bashi a a banki ba maganar ya ɗauki bashi in dai bashi ne da ruwa wannan kwata-kwata bai ya halatta na'am saboda layya ibada ce ibada kuwa tana buƙatar dukiya tsarkakakka dukiya ta halaka duk dukiya wadda take haramtacciya ko ta kai miliyar dubu idan mutum ya ciyar Allah ba zai karba ba don haka ɗaukan bashin banki domin mutum ya yi layya wannan kwata-kwata baya halatta bankin da take mu'amala da kudin ruwa na'am game da azumin rana arfa na'am to ganin yadda muna hukuma daga sallar zuwa asaba mutum zai iya daga shi zuwa juma'a ko ko arafa ai ɗaya ce ranar alhamis ita ce rana arafa duk wanda ya bari ranar alhamis ta kuce masa ran juma'a ba arafa ba ce ba rana alkamis ita ce rana arafa don haka duk wanda zai azumci rana arafa a wannan shekara rana alkamis ne zai azumta duk wanda ya azumta a ranar juma'a ba arafa ba ce na'am duk wanda ya kuskure ma alƙibla ya yi sallah misali a yanayin mu a nan na cewa gabas ita ce alƙiblar mu mutum ya manta ya yi a kudu ko a arewa ko a yamma idan yana cikin sallah ya fahimci ya kuskure ma alƙibla kai tsaye zai juya ya fuskanci alƙibla ba tare da ya yanke sallah ba in ko bayan ya gama sallah ne to sallah ta yi ba maganar sakewa darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul mazalim mun tsaya ƙarshen wato babi na hudu wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sakamakon gusar da shine al'aza duk abin da zai iya cutar da mutum barin hanya idan aka ce al'aza shine mayu ta'azzabihi abin da ake cutuwa da shi duk abin da ka tabbata zai cutar da jama'a to gusar da shi ga barin hanya wato wannan al'amari ne wanda aka so kuma duk wanda ya gusar da wannan kazamta yana da sakamakon ladan sadaka a gun ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin baba wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa miɗula aza'a ne tariki sadaka wato mutum da zai gusar da abin da zai cutar da jama'a gabarin hanya maza Allah ya ce akwai ladan sadaka don haka kenan kamar yadda muka yi bayani yadda malamai suka faɗa duk abin da ake cutuwa da shi shine al'aza kenan misali bayan gari ne kaga wani ya yi akan hanyar jama'a saboda jama'a idan za su wuce za su cuci da shi domin za su kyamaci wannan abu to ka kawar da shi daga kan wannan hanya akwai ladan sadaka ko kuma ruwa ne wanda yakan iya fatsun ma jama'a wannan kana iya hira ƙasa shi ma ka binne shi idan wata kwalba ne ko wani dutse ko wani karfe ko mai ne abin da wani yakan iya taka ya masa illa to gusar da wannan abu gabarin hanya akwai wato ladan sadaka don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi bayan ya gabatar da baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin gina rijiya akan hanya idan ba za a cutu ba da ita ma'ana ba za ta tsire ma jama'a hanya ko wani ya zo ya fada to na halatta a gina rijiya akan hanya kenan matukar akwai cutarwa to binne wannan rijiya ya zama wajibi dole ne a binne ta yana haka duk wani abu wanda zai cutar da jama'a dole ne a kawar da shi daga kan hanya akasin haka yana nuna mana zawwa da abin da zai cutar da jama'a akan hanya wannan zalunci domin hanya ta jama'a ce ka zo da abin da zai cutar da jama'a akan hanyar su ta wuce wato wannan zalunci ne an gane ku kenan baya halatta hanya ta jama'a ce duk abin da zai cutar da jama'a akan wannan hanya to kwata-kwata baya halatta dole a kawar da shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الغرفة والغلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن الزهري وابن شهاب عن عروة وابن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطل من أعظام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم ك- كمواقع القبر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أقيل وابن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة رضي الله عنهما ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصهت على امرأتي فراجعتني فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجئنه وإن إهداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعتني فقلت خابت من فعلت منهن بي عظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة رضي الله عنها وقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجئه ولا تراجئ ولا تراجئيه ولا تراجئيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جار جارتك هي أوبأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها وكنا تحدثنا أن غسانة تنئل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع إشاء فضرب فضرب بابي ضربا شديدا وقال آثم هو ففزئت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان قال لا بل هو بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حبسة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهب يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لي غلام له أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهب الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهب الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من عدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأغطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفش حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها فقالت له عائشة رضي الله عنها إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة رضي الله عنها وأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة, أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستعمري أبويك قالت رضي الله عنها قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خيرني ساءه فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها قال حدثني ابن سلام قال أخبرني الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في ألية له فجاء عمر رضي الله عنه فقال أطلقت نساءك قال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin gina wato ɗaki walhulliya wato da beni almushrifa ko mu ce gidan sama almushrifa wanda yake maɗaukaki wa gairil mushrifa da wanda yake ba shi da ɗaukaka fi suɗuhi wato a kan rihin ɗaki wa gairi hada abin da ya kama da haka shin misali idan mutum ya gina ɗaki yakan iya ɗora beni ko kuma bai halatta ya ɗora shine abin da ya wato malin yayi babu shine yace babul qurfati wal kulliya in aka ce al kulliya shine kenan gidan sama kenan shine a Hausa ake cewa beni kenan yace al mushrifa wanda yake madaukaki wa gairil mushrifa da wanda kenan ba shi da daukaka ma'ana mutum ya gina daki haka sai yace fi suduhi ai ala suduhi akan rihin daki wa gairi hada wannan ta shine an malam sai zo mana da hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa ashrafan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala uqumin min afamil madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci wato ya hau wani garu daga cikin garuka na madina idan aka ce hukun wato shine garu kenan gini wanda yake mai tsawo shine ake kira da alhisan shine ya ce ashirafan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala hukumi min abamin madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani garu daga cikin garuka na madina ثم قال sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbansa ya ce halitta rauna ma'ara shin ko kuna ganin abin da nake gani amsa dai shi ne ba ma gani domin ubangiji ta'ala yakan nuna ma manzansa abubuwan da bai nuna ma wato sauran bayansa ubangiji ta'ala ya nuna masa abubuwa na al'ajibba shine anan yake cewa halitta rauna ma'ara shin ko kuna ganin abin da nake gani suka ce a maza Allah ya ce inni ara mawaki alfitani khilala buyutikum kama waki ila qabr maza Allah ya ce wallahi ina ganin makwantar fitintunu tsake tsakin gidajenku wato irin makwantar ruwa yanda in ruwan sama ya sauka ga inda yake taruwa ya kwanta maza Allah ya ce na ga makwantar fitintunu a cikin gidajenku wannan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa game da abin da zai wakana wato nan gaba shine na fitintunan da suka kasance a cikin sahabbansa irin abubuwa da aka yi waɗanda suke na zubar da jini da sauransu shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari yake cewa inni ara mawaqi alfitani yace lalle ni ina ganin makwantar fitintunu khilala buyutikum maza Allah yace tsake tsakin gidajenku yace kama waqi il qabar kamar makwantar wato ruwan sama wannan tashbihi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu domin ruwan sama in ya sauka idan ya dan samu wani dan kududdufi yakan kwanta a cikin shi to haka fitintunin da wato za su kasance a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa irin waɗannan fitintunu waɗanda za su kasance a cikin sahabbai domin al'amari ne wanda yake na gaibu gaibu ko Allah yakan zaɓi manzo daga cikin manzanni ko annabi daga cikin annabawansa ya ba shi labarin abin da zai wakana nan gaba kuma in an sa ido an tsare za a ga al'amarin kamar yadda shi annabin ya ba da labari domin wahayi ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ita fitina a kullum mutum ya nemi tsari na ubangiji subhanahu wa ta'ala game da fitina ga ya waɗanda suke zababan halittu zababan al'umma to irin waɗannan fitintunu sun kasance a cikinsu tare da cewa kuma ba wanda ya fi su da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala da dukufa akan roƙon ubangiji subhanahu wata'ala game da ya kare su game da fitintunu domin al'amari ne wanda Allah ya riga ya kaddara ban makawa a shahid daga cikin wannan hadisi da ya ce ashrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala udumin min aqamil madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani garu daga cikin garuka na birnin madina idan aka ce garu gini ne ake yin shi mai tsawo an gane ko beni ne gini ne ake yin shi mai tsawo wanda kuma akan zagaye gari galibi idan za a yi shi to tare da haka kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina yana zaune da wato wasu jama'u na daban misali yahudawa yahudawa ku suna da garuka da suka yi wanda sukan zagaye garinsu ma'ana iya inda suke sai su yi gini mai tsawo wanda hikimar wannan gini mai tsawo duk wani wanda zai kawo hari daga nesa za ka iya iske za ka iya hango shi kuma ta wannan dogon gini galibi ake ruwan kibiya saboda wani salo ne wanda yake na yaki saboda an zagaye garin garin yana da kofa kenan da duk wanda zai shiga da duk wanda zai fita ana sana da shi kuma duk wanda zai tunkaro ana hangen shi kuma sannan hallo malaba ce to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan garu manzon Allah sai yake faɗa ga sahabban sai ya ce shin kuna ganin abin da nake gani amsa suka ce a manzon Allah ya ce to ku tabbata ya ce ina ganin makwantar fitintunu a tsake tsakin gidajenku kamar yanda wato ruwa ke kwantawa ma'ana irin makwantar ruwa idan ya sauka kaga wannan kenan yana nuna mana halaccin wato shine yin gini wanda yake mai tsawo ma'ana dora beni kenan sannan anan sai malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lam azal harisan ala an as'ala umara radiyallahu anhu anil mar'atayn min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam allatayn qala allah lahumā in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ban gushe ba ina mai kwaɗayin wato ayi dace na tambayi Umar Allah ya kara masa yadda game da mata biyu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya a sababinsu shine in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma an gane ko in ta tuba ila Allah ma'ana ku tuba zuwa ga ubangijin faqad sagat qulubukuma wato tabbas zukatan ku sun karkata zuwa san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ki shine na haramtar da ku yangarsa wato mariya anan za mu iya fa'idantar wato neman sani abun masu shi idan ka jahilci abu ka tabbata ga wanda yake da sanin shi to ka je ka tambaye shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarni fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu da haka shi ibn abbas ya ce ban gushe ba ina mai kwadayin wato na samu umar ne masa tambaya game da waɗannan mata guda biyu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji ta'ala ya faɗa game da su yake cewa in ta tuba ilallahi faqad sadat qulubukuma yace fa hajjajtu ma'ahu wato sai aka yi katari na tafi hajji tare da Umar Allah ya kara masa yadda muna cikin tafiya fa'adala wato umar sai ya karkace ma hanya domin ya je ya biya bukatunsa ya je ya biya bukatarsa wa'adantu ma'ahu bil idawa ya ce ni ma sai na karkata tare da shi bil idawa wato da wani dan kullumi ko ka ce buta kenan idan aka ce idawa wata yan sarka ce suke yi karama wadda ake zuba ruwa a cikin ta domin kamar matsayin buta ce a wancan lokaci shi ne ya ce wa adaltu ma'ahu ni ma sai na karkata tare da shi bil idawa wato tare da wata irin buta fata barraza umar ya je biya bukatarsa idan aka ce albaraz shine wato biyan bukata bayan gari ko bawani shine ya ce fata barraza umar ya je ya biya bukatarsa tun sha'a lokacin da ya biya bukatarsa ya dawo ibn abbas allah ya kara musu yadda ya ce fasakautu ala yadaihi min al-idawa ya ce sai na zuba masa ruwa daga cikin wannan buta fatawabba umar ya yi arwalla a nan za mu fa'idanci wato shine ladabi daga cikin labdubba na biyan bukata idan mutum zai biya bukatarsa to ya nisanci jama'a don haka umar allah ikara masa yadda ana cikin tafiya umar sai ya karkace ma hanya ya tafi ya yi tafiya mai nisa ya je ya biya bukatarsa sannan ya dawo shine anan ya ce kuma a sannan ya dawo fasa kabtu ala yadaihi min al-idawa fatawabba ya ce na zuba masa ruwa minal idawa daga cikin wannan buta ko kace daga cikin wannan kullumi fatawabba umar yayi arwalla wannan ya gabata tun a cikin kitabul wudu wato shine neman taimako a wajen arwalla game da wanda zai zuba ma ruwa ba laifi bane ana zuba ma kana wankewa kamar yadda anan wato ibnu abbas yana zuba ma umar allah ya kara masa yadda yana wanke gabban shi na arwalla ɗaya bayan ɗaya kamar yadda al-mugira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda shi ma haka ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata irin rubuta manzon Allah da ya biya bukatar sa ya gama ya dawo ya ringa zuba masa ruwa ya yi arwalla tun daga farko har ƙarshe ya zo wanke kafa al-mugira sai ya sunkuyo domin ya fitar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hukuncinsa manzon Allah sai ya ce da'ahu ma fa inni adkhaltuhuma bahiratayn manzo Allah ya ce rabu da su domin na shigar da kafafuwa na a cikinsu suna tsarkaka shine anan ibnu abbas ya ce fasakabtu ala yadayhi min al-idawa na zuba masa na zubo masa ruwa akan hannuwansa min al-idawa daga cikin wannan buta fatawabba wato umar yayi arwalla ko kuma lafazin fatawabba ma'ana ya wanke hannunsa domin a harshen larauci shi lafazin alwudu yana daukan ma'anar wanke hannu kana iya wanke hannunka ka ce tawabbatu ina anan ya zuba masa ruwa Umar ya wanke hannunsa ko kuma yayi arwalla kamar yadda yake a shiranci wa qultu ya amiral mu'minin sai na faɗa ga Umar Allah ya kara masa yadda kenan wannan kuma in mun dauke shi akan cewa lafazin fatawabba anan ya wanke hannunsa za mu gane yana daga cikin ladibba na biyan bukata in mutum ya je ya biya bukatarsa idan ya dawo to ya yi kokari ya wanke hannuwansa an gane ko in so samu ne ya samu wani sabulu kenan wanda zai kusar da dukkan wata kazamta daga hannunsa shi ne ya ce fakultu ya amiran mumini sai na ce ya shugaban muminai manil mara'atani min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wai wasu mata ne biyu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah lahuma wadanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa game da su ma'ana ya saukar da wannan aya in ta tuba ila Allah ku tuba zuwa ga ubangijin faqad sagat qulubukuma tabbas zukatanku sun karkata zuwa san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ki shine wato haramtar da yangar samariya wanda ku kasancewar haka wato hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izinin cewa za ta tafi gida ta je ta ziyarci wato jama'arta maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izini bayan fitarta maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga ɗakinta da kuyangar shimariya ni za a yi hausa sai ta dawo kai tsaye dawowar da take sai ta tarar da maza Allah sallallahu alaihi wasallama da mariya a ɗakinta sai ta tsaya a ƙofar ɗaki ta fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya kwantar mata da hankali ya lallashe ta manzon Allah sai ya ce to abinda nake so ki sani daga yau wannan ku yanga wa Mariya na haramtar da ita amma fa sharri kar ki faɗa ma kowa tace ta yarda ni za a yi ita Hafsa Allah ya kara mata yadda sai ta je ta faɗa ma ƙawarta Aisha cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da kuyangar samariya ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai sai ya turo sako ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam cewa asirin da kuka yi da matarka hafsa ai ta yi gaba da shi shine ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan sura suratul tahrim ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ubangiji ta'ala yace ya kai wannan annabi dan me kake haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halitta maka tabtagi mardata azwaji kadai kana neman gamsar da matanka ne kawai wannan rarauka ce ubangiji ta'ala yake ma manzansa me yasa kai wannan al'amari dan me zaka haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halitta maka kawai don neman yardan matarka shi ne sai ya ce wallahu gafurur rahim ubangiji lalle ubangijinka mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma miji kai ne game da bayansa mumin sai ya ce kada farada Allahu lakum tahillata aymani hakika ubangijinka wato ya shar'anta muku yanda za ku yi kafarar rantsuwa in kun yi rantsuwa to ga yanda za ku yi kafara wadda za ta kankare laifin kada farada Allahu lakum da hillata aymanikum ay shar'a lakum ubangijinku ya shar'anta muku yadda za ku yi kafarar rantsuwa sai ya ce wallahu maulakum ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin wa huwa al-alimul hakim shine mai matukar sani game da halayen bayinsa kuma shine mai hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi sai yace wa iza asarra nabiyu ila ba'dhi azwajihi hadisa ba su labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya koyi wani zance zuwa wata mata daga cikin matansa yace karki faɗa ma kowa yayi asiri da ita falamma nabba'at bihi lokacin da ta bada labari game da wannan asiri da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharahu Allah alaihi ubangiji ta'ala sai ya bayyana masa cewa wannan asiri nashi an yi gaba da shi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba maza Allah ya tarar da ita ya sanar da ita sharin zancen sannan ya kauda kai ya mata dai shagube akan zancen ne nuna mata cewa yana da sanin cewa fa ta yi gaba da wannan asiri shine sai ce falamma nabba'aha bihi lokacin da ya bata labarin cewa ta yi gaba da wannan zance qalat man anba'aka hadha tace masa wa ya faɗa maka cewa na ya faɗa ma wani qala nabba'ani al-alimul kabir yace ubangiji mai matukar sani wanda yake kwararri masanin kowa da komai ciki da bai shine ya bani labarin cewa kin yi gaba da wannan zance ubangiji ta'ala yace in ta tuba ila Allah faqad sadat qulubukuma yace ku tuba zuwa ga ubangiji tabbas ke Aisha da Hafsa wato ke hafsa da aisha zukatanku sun karkata zuwa san abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke ki ba a daɗin rai ba ne ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya haramtar da wannan ku yanga tashi ala tilas ne yana kin abin don ne kawai ya lallashi ita hafsa ta ɗan kwantar da hankalinta ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka ya ce don me za ka haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halitta maka to shine a nan wato abdullahi dan abbas sai ya ce wa aje wannan in umar allah ya kara masa yadda sai ya ce wa ajaban laka ya ibn abbas ya ce mamakinka nake ya kai dan abbas yaya za a yi wannan labari wanda labari ne ya watsu kowa ya san menene a ce kai ka jahilce shi mamakin da umar yake ya ce wa ajaban laka ya ibn abbas ya ce mamaki nake ya ce aisha wa hafsa ya ce waɗannan mata biyu da kake tambaya wanda Allah ya ce in ta tuba ilallahi faƙar sabat kulubu kuma aisha ce da hafsa aisha diyar abubakar da hafsa diyar umar Allah ya ƙara musu yadda su ne ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya a sababinsu ثم استقبل عمر الحديث يسوق sannan umar sai ya gabaci labarin ya ringa kuruma abdullahi dan abbas wannan kissa ɗaya bayan ɗaya faƙada sai ya ce masa inni kuntu wa jarun li min al-ansari fi bani umayya ibn zaid wa hiya min awali madina umar yake cewa ka san da cewa wato ni na kasance da wani makwabci nawa wanda ke cikin kabila ta banu umayya ibn zaid وهي من أوائل المدينة zango ne daga cikin zangunan Madina idan aka ce awali jam'i ne na aliya aliya shine tudu saboda Madina tana da zanguna ma'ana duk wasu kabilu sai ku je ku samu tudu sai ku yi ɗakuna ma'ana kenan iyali ne na mutum ɗaya da shi da jikokin shi kamar dai waɗanda dai suke ciki ɗaya galibi haka suke jama'ar da dangi ne haka sai su je su samu wani zango wani tudu sai su yi gidajensu a nan shine ake cewa aliya wannan aliya jam'unsa shine awali shine yace wahiya min awalin madina wato yana daga zango ne kenan daga cikin zanguna na madina wa kunna natanawabu nuzula ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ni da wannan makwabci nawa mun kasance muna baki bakin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yauman wa anzilu yauman nakan je wani yini shi ma kuma sai ya je wani yini hikima a nan shi da makwabcinsa suka tsara al'amarinsu na rayuwa an gane ko yau umar in ya tafi kasuwa domin yin sana'a shi wannan makwabci nashi sai ya je majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fa'idanci duk abin da yake gudana na hukunce-hukuncen addini a cikin wannan yini idan aka wayi gari shi makwabcin shi ma sai ya tafi kasuwa umar Allah ya kara masa yadda shi kuma sai ya zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fa'idanci duk abin da yake gudana na hukunce-hukuncen addini wannan yana nuna mana karantarwa ta addinin musulunci wato raba kafa aiki ba ka cewa kai kawai lahira ka fuskanta duniya gaba ɗaya ka watsar da ita ana buƙatar attawazun kada ka yi ihimalin wani ɓangare akan wani ɓangare ka nemi duniya domin matsayinta guzuri ne sannan kuma lahira kada ka manta ta ita ce tafi komai muhimmanci kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ta gifi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya shine anan suke baki baki shine yake cewa wa kunna natanawabu nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna baki bakin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zilu yauman yace sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi makwabcin nawa wani yini yace wa an zilu yauman wani yinin nima na ce sai ya ce fa'iza na zaltu idan na je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ji tuhu min khabari zalikar yaumi min al'amri wa gari sai na zo masa da labarin wannan yini duk abin da ya gudana a wannan yini na umarni da Allah ya yi wato gabayinsa wa gairihi da duk wani abu wanda yake na labari abubuwan da suka gudana zan zo masa in ce to yau ba a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga abubuwan da suka gudana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a yi kaza ya ce kar a yi kaza ko ayoyi na alkur'ani sun sauko sun ce a yi kaza sun ce a daina kaza da duk wasu abubuwa na labaru da suka gudana sai ya ce wa iza nazala fa'ala misla shi ma makocin nawa idan ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dawo a ƙarshen yini sai ya bani labari game da duk abin da ya wakana sai ya ce kaga kenan maimakon gaba ɗaya a je makaranta a zauna to kasuwa kowa zai je yi don haka wannan yana nuna mana kenan kar mutum ya ce a shi kawai shi iya abin da ya sa gaba shine kawai ibada lalle ibada ita ce tafi komai muhimmanci amma ka tashi ka je ka nemi abin da za ka biya bukatunka na rayuwa kamar yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke haka sai ya ce wa kunna ma'ashara ƙuraishi ya ce mun kasance mu jama'a ta ƙuraishawa na galibin nisa'a umar ya ce mun fi ƙarfin matanmu so jama'a ta ƙuraishawa namiji ya fi ƙarfin mace mace ba ta faɗa a ji an gane ko namiji shi yake da ta cewa a gidan shi wannan kuma shi ne asali an gane ko a ɗabi'ar ɗan adam da allah ya ɗabi'antar da shi to namiji shi yake da ta cewa shine kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa an rijalu qawwamuna 'ala nisa to shine anan yace wa kunna ma'ashara quraish yace mu jama'ar quraishawa mun kasance na galibun nisa yace mun fi karfin matan mu sai yace falamma qadimna 'ala al-ansar yace lokacin da muka gabato mutanen madina irzuhum qaumun sai muka same su su kuma wasu jama'a ne ta galibuhum nisa'uhum matan su sun fi karfin su haka ne dabi'a ta yayan adam zaka samu wata kabilar matan su sun fi karfin su wata kabilar kuma mazan sun fi karfin matan su suna kan asalin dabi'ar da Allah ya dabi'antar da su sai dai idan namiji ya canza ya mika mata gidan gaba daya shi kuma duk lokacin da za ka miƙa ma mace gida to shi kenan al'amari ya zai tsaye in dai ya zama to mace ita take fada a cikin gida to wallahi bayan da za a yi rayuwa ta tafi kamar yadda ake bukata don haka kenan karka sake ka canza daga kan ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da kai saboda a nan za mu ga illar da ta sa an gane ko waɗanda da suka canza ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da su mecece matsala wadda ta biyo baya shine anan da yace falamma gadimna alal ansar lokacin da muka gabato mutanen madina izhum qaumun yace sai ga maka su mutanen madina wasu jama'a ne ta galibuhum nisa'uhum wato matan su sun fi karfin su faqafika nisa'una Umar Allah ya kara masa yadda yace matan mu almuhajirun mutanen makka kenan qurayshawa matan mu sai suka haɗu ya akuzna min adabi nisa'il ansar wato suna ɗaukan halaye da ɗabi'u na mutanen madina saboda dama ita ɗabi'a mai nasuwa ce idan kana zaune da mutum duk yadda za a yi ɗabi'un shi da halayen shi sai ka koya in ɗabi'u ne da halaye na kwarai za ka koya kuma in na banza ne kuma haka shine a nan yake cewa ya ce faɓaɓika ne sa'una ya ce matanmu sai suka haɗu ya akuzna min adabi nisa'il ansar wato suna daukan ɗabi'u da halaye na mutanen madina don haka kenan duk wadda take alaka da matarka to ka tabbata cewa ɗabi'unta da halayenta na kurai ne saboda in ɗabi'unta da halaye ba na kurai bane to za ta koya mata kamar yadda su matan almuhajirun zaman da suke da matan mutanen madina suka koyi waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye umar allah ya kara masa yadda ya ce fasihitu alamra'ati ya ce wata rana sai na mata ta tsawa faraja'atin ya ce kai tsaye ta mai damun hansa ya ce fa an karto an turashi a ne ya ce sai na yi musan yaya za a yi in yi magana ke ki fada ina fada kina fada faƙalat sai ta ce walima tunkiro an urashi a ka dan me kake nisan cewa in baka amsa akan abin da ka faɗa sai ta ce masa fa wallahi rantsuwa nake maka da Allah inna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la yuraji inahu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma suna ba shi amsa in ya faɗa faɗa suke to kyarewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu shin a sun yi daidai ne a ba sun yi daidai ba ne ya yi shiru ne kawai akan haƙuri da Allah ya azurta ubangiji ta'ala ya kimsa a cikin zuciyar shi da yanda wato yake da ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai amma ba don cewa abin da suka masa na in ya faɗa su faɗa cewa daidai ne a don haka a nan ita wai ta kafa hujja wai da cewa to ai lalle matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yuraji inahu wato suna maida mishi magana in ya faɗa faɗa suke kaga ko in kamar ana maganar daraja da matsayi babu matar da ta kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai a ce to ai matar wani ma ai kaza take ita wai ta samu wai abun koyi to matar wani da ta yi daidai ne ta yi sai ya ce wa inna ihdahunna lalle ɗayar su ta ce masa ta ce ma Umar wa inna ihdahunna ka san da cewa ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta hajuru huliyau mahattan dai ta kan kaudace ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi masa fushi har zuwa dare ta wani ba ta mai magana ba wai ita ma fushi ne ta ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai an mata ba daidai ba tun farar safiya ta yi masa fushi har zuwa dare Umar ya ce fa afza atini ya ce wallahi wannan abu da matata ta faɗa mu ya ce sai ya firgitar da ni ya razanar da ni manzan Allah na faɗa matar shi na faɗa kuma yanzu mace mumina ta kaurace ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun farkon yini har zuwa dare ya ce fakultu umar ya ce sai na faɗa sai na ce khabatu man fa'alati min hunna bi abu duk wadda ta aikata wannan al'amari da wannan bawa mai daraja mai matsayi abun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi wannan mata ku ta tabi ta tabewa mace manzan Allah na faɗa tana faɗa kuma ta yi masa fushi ta kaurace masa tsawon yini guda umar ya ce khabata man fa'alat min hunna bi azimi duk wadda ta aikata wannan al'amari da wannan babban mutum ya ce wallahi ta tabe kuma jama'a kaga kenan laifi hauhawa yake laifin wani ba ɗebe yake da na wani nan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matar shi ta yi masa laifi to ya fi matar wani ta ma wani laifi kuma jama'atu alayya siyabi Umar ya ce sai na tattara rigata ma'ana kenan na tattare na zame ya ce fadakantu ala hafsa ya ce sai na shiga wajen iyata hafsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu sai na ce mata ai hafsa ke hafsa a tugazibu ihda kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta lai wai shin haka ne ɗaya daga cikin ku tana ma manzan Allah sallallahu tana fusa ta manzan Allah sallallahu tana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fushi tsawon yini har zuwa dare ta kaurace masa kenan a tasabbut in aka baka labari ka je ka yi kokarin neman tabbacin shin labarin nan da aka faɗa haka ne umar yana neman karfafa wannan labarin shin haka ne shine ya shiga wajen diyar shi hafsa ya ce a to gabibu ihda kunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al yawma hatta lai ya ce ke hafsa shin wai yanzu ɗaya daga cikin ku kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗayan ku za ta iya fusata manzan Allah ta yi masa hushi da kaurace masa tsawon yini har zuwa dare? Qalat na'am Hausa ta ce kwarai ku haka ne abinda aka faɗa maka haka ne. Wannan yana nuna mana halaccin kenan mutum ya je gidan diyar shi kamar yadda Umar Allah ya kara masa a yadda a nan gidan diyar shi ne ya je Hafsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu sai na ce yawa shi fakult umar ya ce sai na ce da ita khabat wa khasira duk matar da ta fusa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kaulace masa tsawon yini ya ce wannan mata ku ta tabe ta da tabewa a fata amanu an ya gababa Allah li gababi rasulihi fa ta haliki ya ce yanzu ita wannan mata za ta amince kuma fushin Allah domin fushin manzansa ta hallaka domin in ka fusata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka tabbata ubangijin da ya aiko shi ne ka fusata shi ko duk wanda ya fusata ubangiji subhanahu wata'ala karshen shi shine halaka shine yace a ba ta amun shin yanzu irin wannan mata ta amince an ya gaba Allahu fushin Allah subhanahu wata'ala li gababi rasulihi sallallahu alaihi wa sallama a sababin fushin manzansa sallallahu alaihi wa sallam wata haliki wannan mata ta halaka yanzu mace mai hankali za ta amince ma haka umar sai ya ci gaba da galgadi ga diyar shi ya ce la tastaksiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce karki cika ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bani bani da yawan tambaya saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da kyamar mace a cikin zuciyar miji wato shine yawan tambaya yawan tambaya a nan yaya kaza yaya kaza ko kuma yawan bani bani wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa miji ya kyamaci matar shine a nan umar ya ce la tastaksiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karki yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kullu domin haka ce al-istiksar yana ɗaukan ma'anar yawan tambaya yawan tambaya kuma na ɗaukan fuska biyu yawan tambaya yaya kaza yaya aka yi kaza yaya aka yi kaza ko kuma ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza shi ne ce la tastaksir karki yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya da rubuta yace wala turaji ihi fi shay'in yace kuma karki maida masa karki karki maida masa magana a game da wani abu da ya faɗa miki duk abin da ya faɗa miki ki ja baki ki kyale wala turaji'ihi karki mai da masa amsa an gane ko yana daga cikin abin da yake sa miji ya kyamaci matar shi kai kana fada ita tana fada abin da ake bukata duk abin da zai fada ki ja bakin ki kyale wannan shine ka'ida shi ne yace wala turaji'ihi fi shay'in karki sake kina canza miyau da shi kina mai da masa amsa fi shay'in game da duk wani abu da ya fada miki ya ce wala ta hajurihi ya ce kuma karki kaurace mishi wani namijin in kika mishi fushin kwana ɗin shi na sati zai miki to don haka shi ne ya ce wala ta hajurihi karki kaurace masa in ma shi ya miki laifin to karki kaurace an gane ko ki ɗau haƙuri karki nuna kamar an miki laifi shi ne ya ce wala ta hajurihi karki kaurace mishi ya ce wasalini ma ba da duk abin da kike da bukata ya ce ki tambaye ni abin da kike da bukata ki tambaye ni amma kar ki tambaye shi kaga nan yake ni da latas taksiri kar ki cika masa yawan roko da yawan tambaya wasalini ma ba da ki tambaye ni duk abin da kike da bukata tambaye ni in ma na wata amsa ce in yana da amsa in baki in ba ni da amsa da shi na tambayo miki in wani abu ne kike da bukata kuma ni zan dauka in baki idan ina da halin badawa wannan kenan yana nuna wato cewa uwaye su ringa taimaka ma 'ya'yansu ko da suna cikin gidajen mazansu game da abin da suke bukata don dai a zauna lafiya shi ne ya ce wasalini ma ba da lake umar ya ce ke tambaye ni duk abin da kike da bukata kaga wannan gargaɗi ne umar allah ya kara masa yadda wato ya kunshe ma wato diyar shi daya biyu uku da na cikon kudin sai ya ce wala ya gurran nake an kana tijaratuki hiya awda aminki wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yuridu aisha yace kuma kada ya rude ki ya sa ki tada hankalinki kina tada jijiyoyin wuya dan makwabciyarki wato tafi ki haske tafi ki soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nihi aisha dan manzon Allah ya fi son Aisha ta fi ki matsayi ta fi ki haske a gunshi wannan kada ya tada miki hankali kaga kenan anan dan yar uwarki kina ganin cewa mijinki ya fi son ta ko wasu abubuwa ta fi ki wasu abubuwa na rayuwa kada ya tada miki hankali Allah da yi mu bai yi mu ba daidai kowa Allah ya bambanta shi kowa akwai matsayin da Allah ya aje shi kuma ba yanda za a yi ku zamanto daidai a wajen miji saboda duk wanda ya fi kyautata ma miji to wannan kuma Allah ya fi dasa san shi da kaunar shi a cikin zuciyar shine anan kasancewar shine anan yake mata nasiha yace wala ya gurran naki kada ya rude ki ki tada hankalinki an kana tijaratuki dan makwabciyar ki ta kasance hiya auga aminki ta fi ki kyawu kenan da kyalli da haske wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta fifi soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lafazin awda'a an ciro shi ne daga alwada'a in aka ce alwada'a shine wato kyawu kenan kuma wannan yana nuna mana ita abinda ake kira jara ake kiranta makwabciya kenan ba kishiya ba kamar yadda ya ce an kana tijarar tuki ma'ana makwabciyarki domin yar uwa ce hiya auga aminki ta fi ki kyawu wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta fi ki soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nihin Aisha kuma duk matar da ta kiyaye waɗannan wasiya guda hudu ta Umar da Yama Hausa to za ta zauna lafiya ta gama lafiya kuma ta dace da gidan aljanna shine yace farko la tastaksiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama karki cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bani bani abu na biyu wala turaji'ihi fi shay'in karki ringa maida masa martani akan duk wani abu da ya faɗa miki ki ja bakin ki ki kame na uku wala tahjurihi yace karki kaurace masa na hudu sai ce kuma kada don makwabciyarki ta fi ki soyuwa a wajen mai gida ko ta fi ki wani matsayi da kyawu da wasu abubuwa da duk wasu abubuwa na rayuwa to kada ya rude ki ke ma dai matsayin mata kike da shi da shi sai ya ce wa kunna tahaddasna umar ya ce mun kasance mun ba junanmu labari anna gassana cewa kabila ta gassan tunilun ni'ala li gazuina suna sama dawakansu wato takalma wato domin yakar domin kabilu ne na gassana wanda suka yi za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wancan yaƙi da aka yi yakin tabuka domin su ne suka zo suka yi alƙawari cewa za su zo su ne ake kira gassasina jami ne na gassa kabila ce shine yace anna gassana tunilun ni'ala li gazuina wato kabila ta gassam suna sa ma dawakansu kenan ta kalma gazuwina wato domin su yaƙe mu da raƙumansu da dawakansu fa nazara sahibi yawma nawbatihi yace wannan makwabci na a ranar bakin shi sai ya sauka ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a ranar da shi Umar ya tafi kasuwa shi kuma makwabcin nasa ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faraja isha'an a lokacin isha sai ya dawo fadara babi darban shadida ya ringa kwamfasa mun kofa kwamfasawa mai tsanani ya ringa buga mun kyauri wa kala sai ya ce a sammahu shin mai gidan yana nan fafazi ito umar ya ce sai na firgita fakarajtu ilaihi na yi gaggawa na fito masa na fito gare shi wa kala sai ya ce hadasa amurun azim ya ce wani al'amari mai girma fa ya faru a yau yana dawowa ya je gidan umar ya ringa kwankwasa kofa kwankwasawa mai tsanani umar ya fito a firgice ya ce wa sai ya faɗa ma umar ya ce hadasa amurun azim ya ce wani al'amari mai girma fa a yau ya faru umar ya ce kultu sai na ce da shi ma wani al'amari ne ya faru a ja'at gassa shin kabilar gassan ce suka kawo farmaki suka kawo dauki qalala sai ya ce a'a bal a azamu minhu wa aqwal ya fi wannan zuwan kabila ta gassan girma ya fi shi tsawo al'amarin ya wuce wannan sai ya ce masa tallaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nisa'ahu ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya saki matan shi gaba daya kaga al'amari ko ya girma ya ce ballaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni sa'a ya ce manzan Allah ne ya saki matansa kaga wannan yana nuna saki ba karamin al'amari ba ne tunda a nan shi ya nuna wannan ai ya ma fi kawo ɗaukin wannan na yaƙi ya ma fi wannan yaƙi ƙala sai ya ce kada khabat hafsatu wa khasirat umar sai yake cewa in ku haka ne ya ce to ta hausa ta taɓe ta daɗa taɓewa ya ce kuntu a zunnu anna haza yushiku an ya kuna ya ce dama ina zaton wannan al'amari sai ya wakana umar allah ya kara masa yadda daman yana zaton cewa wannan al'amari sai ya wakana sai an wayi gari mazan allah ya saki matan shi saboda me yasa sun ɗauki ɗabi'u da halaye na wasu mata na daban maza Allah yana faɗa kuna faɗa shi ne ya ce kuntu abunnu anna hadha yushiku an yakun ya ce wallahi na kasance ina zaton wannan al'amari da ya kusanta da mai ya kasance fa jama'atu alayya siyabi yace sai na tattara rigata ma'ana na zage ne yace fa sallaitu salatal fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam na tafi na sallaci sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa dakala mashrubatan lahu manzon Allah sai ya hawo wani binin shi idan aka ce mashruba shine daki da ake yin shi na sama wani lokaci akan kafa manya-manyan itace idan aka kafa manya-manyan itace suka zama tuturaku sai a jera itace sannan sai a yi dan daki a can sama shine ake kira mashruba kenan gidan sama kenan maza Allah yi sai ya shiga wato wani dan gidan sama kenan shine ce fa dakhala mashrubatan lahu maza Allah ya shiga wani dan daki wanda ya yi shi kenan a sama ma'ana wani dan beni da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba ta zada fiha maza Allah ya kaurace ya shiga wannan daki ya kaurace ma jama'a fa dakhaltu ala hafsa yace sai na je na shiga wajen diyata hafsa fa idza hiya tabki umar yace sai na same ta tana kuka kuntu sai na ce mata mayu bikiki mi kike ma kuka a walam akun hazzartuki daman ba na miki kashedi ba na ja kunnanki na ce ki kiyayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karki masa waɗannan abubuwa shine yace a walam akun hazzartuki shin ban tsawatar da ke ba na miki gargadi na ce karki yi kaza karki yi kaza karki yi kaza a ballaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin wai haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ku gaba daya qalat la adri hausa ta ce a'a ban yi sani ba ya sake mu bai sake mu ba Allah ala ɗabi'a ta mace za ta ringa cewa in ka isa sakanni kana sakinta kuma sai ta ɗora hannu ta fasa kuka shi ne a nan ya ce da na shiga na same ta tana kuka na ce me kike ma kuka a walam akun hazzartuki shin ban tsawatar da ke ba shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ku ne ta ce a'a ban yi sani ba ta ce huwa zafil mashruba yana can wato a cikin dan bene shi yana can wannan dan gidan sama da yi manzo Allah yana can a ciki fa kharajtu fa ji'tu minbar Umar ya ce sai na fito daga nan gidan Hafsa sai na je ma minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na je nan masallaci fa idza hawlahu rahadun yabki ba'dhum sai ga maka jama'a wasu daga cikin su suna kuka jama'a ta sahabbai wasu suna kuka fajalastu ma'ahum qalilan Umar yace na zauna tare da su zamani dan kadan sun magalaba ni ma ajidu abinda nake ji na damuwa a zuciyata yace sai yafi karfi na ya rinjaye ni na tashi fajitul mashrubata allati huwa fiha nazo wato gidan saman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin sa wannan dan beni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin sa yace sai nazo faƙultu li gulamin lahu aswad sai na faɗa wato ga wani yaro na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda launin fatarsa baka ce ma'ana wani bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake gadi inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki kuma a matsayin khadimin sa ne sai na faɗa gare shi na ce masa ista'azin li umar je kaka nema ma umar izini wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce umar ne ya zo yake son ya gana da shi fadakala wannan yaro ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallama annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa umar yana nan waje yana neman a bashi izinin shigowa ثم خرج yaron sannan sai ya fito faƙala sai ce zakartuka lahu fasamata na ambata ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce kana kofa kana neman izinin shigowa manzon Allah yayi shiru bai ce da ni komai ba an sarraftu Umar yace sai na juya haka Allah ya karantar da mu in kun nemi izinin shiga gidan da ba naku ba in ba a ba ku izini ba to ku koma ku shiga sha'aninku saboda shiru magana ne kamar yadda hausawa suke faɗa ubangiji ta'ala ya faɗa wa in kila da ku murji'u farji'u huwa azka da ku shi wannan yaro da ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa Umar yana nan waje yana neman izinin shigowa manzon Allah ya yi shiru bai ce bai shigo bai ce ba kare ya shigo ya fita ya faɗa ma Umar da ya faɗa ma Umar kenan Umar ya fahimci ba a ba shi izinin shigowa ba don haka Umar ya ce fansa rabtu ya ce sai na juya hatta jalastu ma'ar rahadin lazina inda mimbar har na je na sake zama tare da waɗannan jama'a waɗanda suke gindin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun maganaba ni ma ajidu abinda nake ji na damuwa a zuciyata yace sai ya fi karfi na ya rinjaye ni na sake dawowa faji'tu na dawo fa zakara mislahu nace je ka ka faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ne yake neman a bashi izinin shigowa ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi shiru bai ce ba Umar ya shigo ya fito ya faɗa ma Umar Umar ya ce fajalastu ma'ar rahadin lazina indal minbar ya ce sai na sake dawowa wajen waɗannan jama'a waɗanda suke gindin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗan zauna ya ce kun magalaba ne ma ajidu sannan abin da nake ji na damuwa a zuciyata sai ya koma rinjayata na kasa haƙuri faji itul gulama na je ma wannan yaro faƙuntu na ce masa ista azilli umar je ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka nema mun izinin cewa so nake na shigo na gana da shi fa zakara mislahu ya je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ja bakinsa ya kame bai ce bai shigo ya fito ya faɗa ma Umar Umar ya ce falamma wallaitu munsarifa lokacin da na juya baya zan tafi fa izar gulamu ya du'u ne sai ga maka yaro ya biyo bayana yana kira na cewa Umar dawo da na dawo kada sai ya ce da ni adina laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka izinin shigowa fadakaltu alaihi Umar ya ce sai na shiga gunsa fa'iza huwa mutsaji'un ala rimali hasiri ya ce sai ga maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato yana kwance wato akan tabar markaba ita ce karamu an gane ko ala rimali hasiri rimali hasiri ma'ana ana nihin zanen tabar ma kenan tabar mace kadai da aka saka ta ta kaba babu ma wata shimfiɗa a kanta ya ce laisa bainahu wa bainahu firashin babu wata shimfiɗa tsakanin haƙarƙarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wannan tabar markaba tabar markaba ce kaɗai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake kunci a kanta kuma zanen kabar ya yi sau a jikin haƙarƙarinsa ya ce kada aftara rimalu bijami wato zanen kabar wato ya yi gurbi a jikin haƙarƙarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda in ka kwanta a tabar markaba idan ka ɗage hannunka in hannunka ne a kai ko fuska za ka ga san tabarmar san kabar san sakar kabar a jikinka shi ne ya ce kada asarar rimalu bi jambihi kenan zanen ita tabarmar kabar ya yi wato alama a jikin manzan Allah sallallahu a hakarkarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muttaki'un ala wisadati wato yayi kishin gida akan wani matashin kai min adamin wato na jemammiyar fata hashu hadikun wato wanda wato susan kaba ta dabino shine aka cika wannan wato wannan matashin kai matashin kai ne na fata wanda abinda aka cusa a ciki kaba susan kaba wanda yake na dabino shine aka sa a ciki in aka ce leaf shine susan kaba shine aka cika a cikin matashin kan manzon Allah ya yi kishin gida da shi wai ba ma auduga bace ba ina shi ina auduga ina samun auduga a nan wadda za a cusa a ciki to sosan kaba na dabino shine aka cusa a cikin matashin ka yace fa sallamtu alaihi umar yace sai nayi masa sallama kuma qultu ana qa'i yace ina sai sai na faɗa nace ballaqta nisaa domin ta zama bata same shi ba da ma yi sallama aka bashi izinin shigowa ya shigo ba tare da ya zauna bai tuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya yace masa tallaqta nisaa ya rasulullahi wai haka ne ka saki matanka fa farafa a basarahu ilayya manzon Allah sai ya daga dibin shi zuwa gare ni faqala sai ya ce da ni da a'a yake ni da a'a ban sake su ba kamar yadda ake faɗa thumma qultu wa ana qa'im yace ina nan dai tsaye sai na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace asta'nisu ya rasulullah ya manzon Allah ina so na ɗebe maka kewa an gane ko na dan faɗi wasu 'yan maganganu na ɗebe maka kewa idan aka ce alisti ina shine ɗebe kewa ka dan ma mutum zance ka dan bashi labari abin da zai iya kwantar masa da hankali shine yace asta anisu ya rasulullah ma'ana nan an shafe hamzatu istifham kenan a asta anisu ya rasulullah ya manzo Allah shi na dan ɗebe maka kewa sai yace laura aitani yace ya rasulullahi inda ka ganni wa kunna ma'ashara quraish yace mu jama'ar quraishawa mun kasance na galibin nisa'a yace mun fi karfin matan mu falamma qadimna ala qaumin taglibuhum nisa'u lokacin da muka gabato ga wasu jama'a wanda su matansu sun fi karfin su shine kenan labarin da Umar ya faɗa mana a baya na cewa matanmu suna zama da matan madina sai suka koyi ɗabi'u da halaye nasu wata rana nama matata tsawa wato sai ta mai damun amsa shi ne faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labarin ba zakarahu shi ne ya ambata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato labarin da ya ambata mana a baya فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mulmushi kenan ya dan fara sauka sai ya mulmushi kuma qultu kuma yace kuma sannan sai nace da shi law ra'aitani wa dakaltu ala hafsa yace ya rasulullahi inda a ce ka ganni lokacin da na shiga wajen diyata hafsa wa qultu nace da ita لا يغرنك أن كانت تجارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة نتي ما دياتا هوسا kada ya ruɗe ki kasancewar makwabciyarki Aisha ta fi ki kyawu ta fi ki soyuwa a goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kada ya ruɗe ki kita da jijiyoyin wuya kita da hankalinki me za a yi fata basama ukura maza Allah sai ya yi wani mulmushi na daban ya ƙara mulmushi kenan fajalastu hina ra'aituhu tabassama Umar yace da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mulmushi kenan sai na samu damar ta zama sai na zauna tunda a farko manzon Allah a fusace yake to amma da ya dan bashi labari manzon Allah yayi mulmushi ya ƙara bashi labari manzon Allah yayi mulmushi umar sai ya ga cewa ya samu damar ya zauna sai ya zauna ya ce sun marafa'atu basari fi baiti ya ce sai na daga dibi na fi baitihi na kalli gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daga saman sai ya hango gidan manzan Allah sai kalli gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gadi ko kenan misali a cikin gidan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a wani gefe kenan aka yi irin wannan manyan itace da ake kafawa kenan a jera itace sannan sai a yi wani ɗan ɗaki a sama shine wani ɗan beni da ake to umar da ya hau daga nan kin ne umar ya ce sai na kalli gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma ra'aitu fihi shay'an yaruddu al-basara ghayra ahabatin salafi yace wallahi ban gaba wani abu wanda zai iya dawo da gani wato a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wannan tanadi kawai guda uku in aka ce huhuba ko ka ce ahaba wato shine al'udda ko ka ce al-istida dan abin da ake tanada don haka in aka ce uhubatu safar shine kamar sanda da buta da burgami da mutum yake ratayawa ma'ana duka abubuwan da suke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba wanda gidan kowane talaka haka zaka same shi dan abu ne wanda yake bai taka kara ya karya shine yace ghayra ahabatin ko kace ahabatin ko kace uhubatin jam'un sa shine uhab salasin yace guda uku kenan kawai ɗan tarkace ne waɗanda ba su wuce ba a lissafa wa qultu sai nace masa ud'ullaha ya rasulullahi roki ubangiji ma fali wasi'i ala ummatika yalwata ma al'ummarka ya rasulullahi ka roki Allah mai yalwata ma al'ummarka kai shugaban halittu ga ya abin da yake cikin gidanka bai taka kara ya karya irin abin da yake gidan kowane talaka fa inna farisa war roma jumla ta aliliya kenan wadda ta sa umar ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya yalwata ma al'ummarsa yace fa inna farisa war roma yace domin farisawa da rumawa wusti alahu an yalwata musu duk wani arziki na duniya an ba su shine yace wa udu duniya an ba su duniya wa hum la ya'buduna Allah alhali kuma ba sa bauta ma Allah wa kana muttaki'an manzon Allah yana kishin gida a lokacin da Umar ya faɗa masa haka manzon Allah ya zabura faqala yace a wa fi shakkin anta ya ibn al-khattab shin Umar kana cikin kokonto game da wannan addini ba kana cikin kokonto ya ce ula'ika ƙaun ya ce ai waɗannan mutane da ka ambata farisawa da rumawa manzan Allah ya ce wasu jama'a ne ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya wanda aka gaggauta musu jin daɗin su tun a wannan rayuwa ta duniya shi kafiri Allah yakan gaggauta masa jin daɗi a nan duniya ya ce ula'ika ƙaun waɗannan wasu jama'a ne ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya wanda aka gaggauta musu jin daɗin su tun ana rayuwar duniya faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah istaghfir li roƙamin gafara ta ubangiji na Umar ya san yayi kuskure akan wani ya ce ya rasulallah istaghfir li ya ce roƙamin gafara ta ubangiji na fa atazala annabi sallallahu alaihi wa sallama min ajli zalika alhadisi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fa'atazalar nabiyu sallallahu Alaihi wasallam min ajali zalikar hadisi hina afshatu hafsatu ila aisha wato manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya kaurace ma matansa a sababin wannan labari lokacin da hafsa ta yada shi ta je ta faɗa ba aisha a sababin shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi fushi ya kaurace musu ya je ya shiga wannan ɗan ɗaki wa kana qad qala manzon Allah ya faɗa a lokacin da zai kaurace musu yace ma ana bi dakilin alaikin na shahara manzon Allah yace ba zan shigo wajen ku tsawon wata guda hijira ta wata guda manzon Allah ya bar musu gidan ya koma can min shiddati mawjadatihi alaihinna wato dan tsananin damuwar da yayi akan su hina atabahu Allah lokacin da Allah ya masa rarauka ya ce masa dan me kake haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halatta maka wannan rarauka da ubangijinsa ya masa ta sa ta jefa shi cikin damuwa to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu fushi ya kaurace musu ya bar musu gidan ya koma wannan dan beni manzon Allah sai da ya yi musu alkawarin cewa wata guda hijira ta wata guda shine al-Imam Bukhari yayi babi na musamman na cewa babin da ke bayani game da halaccin kaurace ma mace tsawon wata guda mana mutum ya kaurace wato wannan ya bar ya kaurace ya bar gida ka fita ka bar mata gida manzo Allah ya kaurace ya bar gidan tsawon wata guda to shine anan shine sai yake cewa falamma mabat 29 lokacin da kwana 29 ya wuce kenan daga ranar da manzon Allah ya bar musu gidan aka samu kwana 29 dakhala ala Aisha manzon Allah ya shiga wajen Aisha fa bada abiha ya fara da ita fa qalat lahu Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce innaka aqsamta Allah ta Allah tadkhula alaina shahra tace ya rasulullahi ai ranzuwa ka mana cewa ba za ka shigo gun mu tsawon wata guda tace wa inna asbahana bi 29 laila a'udduha adda ni ko ina lissafi yau wato kwana 29 wata bai cika ba kai kuma kayi rantsuwa ka ce wata guda faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da ita a shaharu tis'un wa ishiruna wata wannan wata maza Allah ya ce kwana 29 ne wa kana zalika shaharu tis'an wa ishirina wannan wata kuma kwana 29 ne musamman don haka a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a shaharu hakaza hakaza hakaza ya nuna ya tsotsin shi so uku a na uku sai ya jinke yatsa daya kenan wata yakan yi 29 yayi nasan don haka shi wata na musulunci yakan yi 30 ba daya sannan in ya cike ne yake talatin kenan baya yin ƙasa da ashirin da tara kuma baya ɗorawa a kan talatin falata aisha aisha allah ya ƙara mata yadda na faɗa ta ce fa'un zilat ayatu takhir wato a lokacin nan sai aka saukar da aya ta ba da zaɓi kamata mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam su zaɓi zama da shi ko kuma su zaɓi duniya Baba da abi a walam ra'ati ta ce sai ya fara da ni wanda ni ce farkon matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fara shigowa gunta da ya dawo kuma ni ya fara da ni ya karanta mu wannan aya faƙala sai ya ce da ni inni zakirun laki amra manzan Allah ya ce Aisha zan ambata miki wani al'amari wala alaiki Allah ta ajali amma fa ban ce ba ki gaggawa ni dai zan faɗa miki hatta ta sta'amri abawaiki sai kin nemi shawara ta mahaifanki ki je ki shawarci mahaifanki qalat sai Aisha ta ce kada a'lamu anna abawayya ta ce wallahi ni ko nayi sani na tabbata lalle mahaifana lam yakuna ya amurani bi firaqik basu zamanto ba da za su umarce ni cewa na rabu da kai ta ce abu ne sananne a gona mahaifana ba yadda za a yi su ce in rabu da kai sun makala sannan sai mazan Allah ya ce da ita inna Allah haƙala lalle ubangiji na ya faɗa ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika ila qaulihi azima ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka faɗa ga matanka in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha in har kun zamanto kuna nihin rayuwa ta duniya da kawarta ita kuke so to fa ta'alai na umarci ukunna ku zo na ciyar da ku daɗi duk abin da kuke bukata na duniya na haɗa muku shi wa usarrihu kunna sarahan jamila na sake ku saki wanda yake kyakkyawa wa in kuntunna turdina Allah wa rasulahu wa darul akhirah in ku kun kasance kuna nihin Allah da manzansa da gida na ƙarshe ita ce aljanna to fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima ku tabbata ubangiji ta'ala ya tanadi ya tanadi lada mai girma ga duk wanda ta kyautata daga cikin ku duk wata mai kyautatawa daga cikin ku to ta tabbata cewa ubangiji ta'ala ya tanada mata lada mai girma qult Aisha ta ce sai na ce da shi a fi haza asta'amiru abawayya yanzu game da wannan al'amari ne zan nemi shawarar mahaifana ta ce ai ba sai na nemi shawararsu ba fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirah ta ce ina tabbatar maka ni Allah nake nufi da manzansa da gida wanda yake na karshe aljanna su kadai na zaba ni ba na son komai na rayuwar duniya thumma khayyara nisa'ahu sannan manzon Allah ya bi matan shi ɗaya bayan ɗaya bayan Aisha ya je su ma ya ba su zabi wa qulna misla ma qalat Aisha suka faɗi kwatancin abin da aisha ta faɗa suwa suka ce allah da manzan shi da gida na ƙarshe shi suka zaba a shahid anan da malin ya zo da wannan hadisi ya zo da shi ne domin kasancewar anan umar ne yake faɗa shi ne yake cewa sun marafa atu basa rifi bai ya ce sannan sai na ɗaga dimina na kan da gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga kan wannan dambeli kenan wannan yana nuna halaccin kenan yin gidan sama sai dai sharaɗi a nan malamai suka ce ya zamanto an amintu game da wato al'aura ta gidaje kar ya zamanto akwai leƙen gidaje waɗanda suke na jama'a don haka kenan a nan ƙa'ida kenan in za ka yi taga in dai beni za ka yi to kar ka yi taga ya zamanto tana leƙen gidan mutane ya zamanto a yi ta can sama yanda tsawonka ba yanda za a yi hango gidan jama'a wannan shine ka'ida in an amuntu game da wannan to ba laifi mutum yana iya yi amma in ba a amuntu ba game da wannan to bai ya halatta bai ya dacewa malamai suka ce amma kuma ba za a tilasa shi ba a ce dole sai ya sauke wannan bene ko sai ya toshe wannan takar sai dai a nan za a umarce shi cewa ya kiyaye game da al'aura ta mutane kar ya ringa hangen gidajen mutane shi kuma wanda yake kasa shi kuma a nan shi ma sai a umarce shi da cewa ya ɗauta ka tsantsan duk abin da kenan zai zamanto na wannan ya yi ƙoƙari ya kiyaye game da gidajen shi shi ne a ƙa'ida kenan wannan yana nuna mana shi musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa to shine anan kenan shi Umar yake cewa farafa'atu basari yace sai na sun farafa'atu basari fi baiti sannan sai na daga dibi na na kalli gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban gaba wani abu wanda zai dawo da ganin mutum in ba waɗannan abubuwa guda uku ba kadai sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban hadisin Anas Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min nisa'ihi shahara manzon Allah ya ma matan shi rantsuwan rantsuwa ta kaurace musu tsawon wata guda ya yi rantsuwa da Allah cewa zai kaurace musu tsawon wata guda wa kana tinfakkat qadam an yi dace kuma a lokacin nan diddigen shi wato ya tsage ya fashe maza Allah ya yi rauni wato a diddigen shi shi kuma a sababin yana kewaya a cikin birnin Madina akan dabbar shi sai aka yi katari ya faɗo daga kan wannan dabba kuma sai aka yi katarin kusan wani kututturen icce ne sai ya karci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a diddige shi sai ya tsage sai ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rauni shine anan yace fa jalasa fi ulliyati lahu manzon Allah sai ya zauna a cikin wani dan bini nashi shine dai mashruba kin kenan ulliya ko kace mashruba shine gidan sama kenan fa ja'a Umar Umar Allah ya kara masa yadda ya zo faƙala sai ya ce a ɓallakta nisa ya rasulallahi shin ka saki matanka ƙala da manzo Allah ya ce a'a ba sake su ba walakin ni alaitu min hunna shahara manzo Allah ya ce sanadi na musu rantsuwar kaurace musu tsawon wata guda wa makasa tis'an wa ishirin manzo Allah ya zauna a cikin wannan beni tsawon kwana ashirin da tara an gane ko a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiyar shi don haka shine ma lokacin da suka je za a yi sallah wasu suka dan tsaye tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu nuna cewa su zauna kamar yadda ya gabata thumma nazala sannan manzo Allah ya sauka da aka cike kwana 29 fa dakala ala nisaihi ya shigo wajen matansa kamar yadda ya gabata Aisha ta ce to ai yau 29 manzo Allah ya ce wata 29 yake yana yin 29 الشاهد kenan anan da yace fa jalasa fi ulliyatin lahu a wani dan bini nashi manzon Allah ya zauna a cikin shi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك